إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 21 ga watan uku shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya na babban malami abul hasan ash-shadhili rahimahullah wanda kuma muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani na ainihin wato wannan littafi na Dr. Muhammad ko Professor Muhammad Mansur Sokoto wato littafinsa na Fatuhu Rabbil Bariya wannan kuma shine darasi na 31 cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna dai cikin farillan sallah inda muka karanta farilla ta shida sujada da kuma guraren da ake a sujada da su guda bakwai goshi da hanci tafukan hannaye da kuma gwiwoyi da kuma ainihin wato gefen 'yan yatsun kafa sannan mun karanta hadithin abi humaid a hadithin humaid da kuma hadithin rifa'a duk da suke bayani akan wannan gaba sannan mun karanta farilla ta bakwai da ta takwas dagowa daga ruku'u da kuma dagowa daga sujada wanda shi ma mun karanta hadisin musi'us sala da kuma ainihin wato maganganun da malamai suka yi a karkashin wannan da kuma abin da ake karantawa tsakanin sujada guda biyu in an yi sujada ta farko an dago kafin a koma sujada ta biyu akwai ainihin zikirin da ake karantawa sannan mun karanta farilla ta tara shine zama domin yin sallama da kuma farilla ta goma sallama taslimatu tahlil to anan ne muka tattauna sosai game da ita kanta sallama din shin sallama ɗaya ce ko kuma biyu ko nawa ce to shi ma game da adadin sallama din muka ce abin da ya tabbata a sunna shine sallama a dama assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma sallama a hagu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ita ce wanda tarin sahabbai masu ɗimbin yawa suka ruwaito kuma ainihin wato ita ce wadda suka yi aiki da ita da su da ainihin waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa za mu tashi ainihin wato raddu salam alal imam wato raddu salam alal imam قال المؤلف رحمه الله yake cewa at-taslimu kai bi niyyatil khuruj min as-salah shine ma'ana wala yushtaradu an yanwiya bi salamihi al-khuruj min as-salah ina jin nan ne ko to shine sai nan yayi wani unwani yace at-taslimu yin sallama bi niyyatil khuruj min as-salah da niyyar fita daga cikin sallah qala al-musannif wala yushtaradu an yanwiya bi salamihi al-khuruj min as-salah ba a shartanta masa ba cewa yayi niyyar fita daga sallah da yin wannan sallama da yi sallamarsa ala ahadil qawlayn al-mashhurayn a bisa ɗaya daga cikin zantuttuka shahararru guda biyu wa muqabiluhu wannan ɗaya zancen kenan cewa ba sharaɗi ba ne idan za ka yi sallamar fita daga sallah sai ka yi niyya an fahimta ba sharaɗi ba ne sai ka ƙudurci niyyar cewa assalamu alaikum ɗin nan na gama sallah fita zan yi daga cikin sallah ba sharaɗi ba ne ɗaya wato zantucika malamai guda biyu suka yi akwai wanda suka ce sharaɗi ne akwai wanda suka ce ba sharaɗi ba ne to sai yake cewa wa muƙabiluhu ɗaya zancen da yake muƙabalantar wannan labudda min zalika babu makawa sai sharaɗi ne sai ka yi niyya ainihin wato da wannan sallamar da zaka yi lokacin da zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ka hararo a zuciyarka ka kudurce cewa wannan lafazin da kai amfani da shi na fita ne daga cikin sallah kaga kenan akwai akawal guda biyu na malamai duk kuma sun shahara kaulin farko shine ba sharadi bane kawai in ka furta kalmar ba sai ka hararo niyyar ba sharadi a wato kauli na biyu kuma shine lokacin da za ka faɗi kalmar to kuma sai ka ko lafazin to sai kuma ka hararo niyyar cewa wannan kalmar da ka ambace ta ta sallama ta fita ce daga cikin sallah wa alaihi akan wannan kauli na biyu kenan shine wa alaihi wannan zamirin yana koma kan kauli na biyu wa alaihi akan kauli na biyu wanne ne kauli na biyu sharaɗi ne sai ka kudurta niyya lokacin da za ka yi sallama a sallah to akan wannan kaulin na biyu ya qasidul imam bi salamihil khuruj min sala liman zai yi niyyar fita daga sallah da wannan sallamar tasa wassalama alal mala'ika da kuma yin sallama ga mala'iku wal muqtadina bihi da masu koyi da shi masu bin sa wa yaqsidul fadhu assalama alal mala'ika mai sallah shi kadai shi kuma zai kudurci wato yin sallama ga mala'iku a zuciyarsa lokacin da zai yi sallama tun da shi kaɗai yake sallah shi liman zai ƙudurce da wannan sallama tasa yana yi wa mala'iku sallama da sauran mamu masu binsa shi kuma mai sallah shi kaɗai tun da ba wanda yake binsa shi kaɗai yake sallah shi kuma zai ƙudurce yin sallaman nan ga mala'iku tun da daga shi sai mala'iku suke tare da shi ba wanda yake binsa sallah shi kaɗai yake sallah sai malai ce al'asulu fi salam في السلام آخر الصلاة نية الخروج منها أصلي yin sallama a ƙarshen sallah niyyar fita daga sallar ne yayi li'annahu tahliluha domin ita sallama ita ce tahlil wato halatta halaccin ita sallah din ko kuma halatta abinda aka hana mutum yayi a sallah kama fi hadithin Ali bin Abi Talib kamar yanda yazo cikin hadithin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu marfu'a taharimu hatta takbir wa tahlilu hatta taslim wato haramcinta kabbara halaccinta sallama da haka asali dama sallama ana yin ta ne da niyyar fita daga sallah ko ka hararo niyyar ko baka hararo ba sallama dama ta fita ce daga sallah an fahimta walau lam yanwi zalik ko da mutum bai kudurci niyyar hakan ba fa inna salatahu qadin tahad domin dai sallarsa ta riga ta ya gama sallarsa ta riga ya ta ƙari yayi ko daga sallama ko wani abu kuma da ake yi a cikin sallah babu da aka koya kudurci niyyar ko ya ki kudurce niyyar dama sallama dai ta fita ce daga sallah li'anna tahlilaha ya'ani hillu ma kana yahrumu alai bi shuru'i fiha domin dama ai halaccin abin da ya kasance ya haramta a gare shi lokacin da ya fara sallar to yanzu kuma sallamar tana nuna wannan abin ya halatta kila da yana cikin cin abinci ya ajiye abincin ya zo ya tada sallah to yanzu wannan kabbara haramar ta hana ya ci gaba da cin abinci kila da hira suke yi da shi da abokansa sai aka tada sallah yanzu wannan kabbara haramar da ya ta haramta masa ci gaba da tattaunawa da hira da yake yi da waɗanda yake hira to yanzu da ya zo ya sallama kamar kuma sallamar tana halatta masa ya koma ya ci gaba da cin abincinsa ya koma ya ci gaba da hirarsa ya koma ya ci gaba da kasuwancinsa ya koma ya ci gaba da baccinsa in bacci yake shine ma'ana wa tahlilu har taslim wallahu a'lam wa amma alqasdu salam ala almalaika falam yatimil wuquf alaihi ba'd yake cewa amma game da cewa za ka yi sallama ga mala'iku ya ce to ba wani dalili da ya tsayo akan wannan bayan abin da ka ji a kawai da zarar ka yi sallama to ko ka kudurce niyya ko baka kudurce niyya ba dama sallama ta fita ce daga sallah da aka ga kamar malam anan yana karfafa maka kaulin farko da suka ce ba sharadi bane lokacin da za ka yi sallama sai ka kudurce cewa fita za ka yi daga sallah domin dama ai tahliluha at-taslim sallaman nan shi ke halatta abubuwan da aka hana da haka kana yin sallama ai ba ma sai ka kudurta cewa ai wannan sallamar da na ambata ko da na yi na fita daga cikin sallah ba sai ka yi wannan niyyar ba da aka kaban wannan kaulin na farko ya fi ƙarfi alhikimatu fi khatimin salati bi taslim hikimar da ke cikin gama sallah da yin sallama qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ya faɗa cikin bada'i'il fawaid yace innal hikimata min khatimin salati bi salam hikimar da ke cikin rufa sallah da gama ta da yin sallama annahu bada'aha bismillah ai ya fara sallarsa ne da sunan Allah faqala yace Allahu akbar kaga ya fara sallah da sunan Allah wa khatamaha bismillah sannan sai kuma ya cike sallar tasa ya gama ta bismillah da sunan Allah faqala assalamu alaikum wa rahmatullah wa hatta yusbihu salama wa hatta yusbihu as-salamatu min as-salati ila salatin ukhra kuma wai wannan sallamar da wannan kalma ta aminci ta ci gaba da zama tare da shi daga wannan sallar har zuwa wata sallar daban ma'ana lokacin da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to hikimar ka fara sallaka da sunan Allah ka kuma gama da sunan Allah kuma kana fatan wannan amincin sunan Allah assalam ya ci gaba da zama da kai daga wannan sallar da ka gama zuwa wata sallar ta gaba ka san malamai da dan zakule-zakule wato shi ya kalato mana wannan daga cikin fa'idar in an gama sallah maimakon kawai kai gum sai kuma aka ce ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah alhadiya ta ashara farilla ta goma sha ɗaya al'itidal daidaituwa fil fasl bainal arkan ta hanyar raba tsakanin rukunai bambancewa tsakanin rukunin ruku'u da rukunin ɗagowa daga ruku'u rukunin ɗagowa daga ruku'u da rukunin tafiya sujada na fata an gane saboda hadisin abi huraira wanda ya gabata sun marfa hatta ta'tadila qa'ima sannan ka ɗago kanka daga ruku'u har sai ka daidaita a tsaye kyam ka miƙe sannan sai kuma ka tafi ruku kaga kenan ka tabbatar da cewa yanzu da ka yi ruku'u to yanzu ka ɗago ka miƙe kana so ka nuna cewa miƙe wannan da kai kyam ka bar wancan rukunin na ruku yanzu kuma a rukunin tsayuwa kake to lokacin da kuma kake a tsayen nan bayan ka gama miƙiya sai ka tafi sujada yanzu kana alamta cewa yanzu ka bar rukunin dagowa daga ruku'u yanzu ka tafi rukunin sujada daga sujada kuma ka kuma dawowa ka zauna sai da ka daidaita sannan ka sake koma kana sake nuna cewa yanzu ka bambanta tsakanin rukunin farko da rukuni na biyu da haka kenan a al'itidal wannan daidaituwar da ba a san mutum ya dinga kotan kurciya ko cikakken abin nan da ake cewa to wannan dan a bambanta tsakanin rukunan sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thummarfa sannan ka dago hatta ta'tadila qa'ima athaniyata ashara farilla ta goma sha biyu at-tumani na tufi arkanin sala wato natsuwa a cikin rukunan sallah kulliha ga baki ɗayanta qiyamiha wa ruku'iha tsayuwarta da ruku'inta wa sujudiha da sujadarta wa rab'i minha da kuma dagowa daga ruku'inta ko sujadarta wa bainas sajadataini da kuma dagowa tsakanin sajadu guda biyu wal farqu bainaha wa bainal i'tidal bambanci abin da ya raba ko ya bambanta tsakanin nutsuwa da daidaituwa domin ya gaya mana addumanina to kuma ya gaya mana al-i'tidal a waccan farilla ta goma sha ɗaya ce al'itidal farilla ta goma sha biyu kuma sai ce a ɗumanina to sai yake so ya bambanta mana tsakanin menene i'tidal menene kuma ɗumanina sai ce bambanci tsakanin wato ɗumanina wa baina li'tidal da kuma al'itidal anna li'tidal fil qiyam shi al'itidal ana yin sa ne a tsaye in kuma aka ce i'tidal a tsaye shine intisabul qama miƙewa tsaye kyam an fahimta shine intisabul kama miƙewa tsaye kyam wannan shi ake nufi da al'itidal baka yi doro ba baka ɗanyi wani alamun kaman zaka kama ƙwallon kafa ba a ka miƙe sosai ka tsaya kafin ka tafi ainihin wato rukuni na gaba wa dumaninatu ita kuma dumanina istiqrarul a'aba natsuwar gabobi in a tsaye kake a gaba ɗaya kamar baka magana ka tsaya kyam baka gabobinka ba sa abin nan kar kana tafi kana yi kuma ga kana dan layi haka kana wani rangaji haka kana dan soshe soshe kana a'a dumani na shine ka in kai ruku'u a yanda kai ruku'un nan a ga kawai ruku'un kake yi kar kana ruku'un kuma a ga kana taba aljihu ko kana wasu abubuwan daban a'a gabobinka sun natsu a ruku'un in ka tafi sujada kuma a ganka gabobinka sun nutsu a sujada suke ba sa yin wani abu da ba sujada ba wannan shine dumanina ma'ana duk rukunin da ka tafi to kuma gabobinka su nutsu a wannan rukunin kar kuma su dinga rawa ko suna wani abu da ba wannan abun ba an gane tsakanin dumanina da al-i'tidal ko shi i'tidal kenan sai a tsaye ake yin sa shi kuma dumanina yana iya shiga ko ina domin nutsuwarka a kowace gaba ko kuma kowane rukuni wannan shi ake nufi gabobinka su nutsu a wannan rukunin wannan shine ainihin wato addumanina addumanina ce rukunin fi irin sala ita dumanina nutsuwa rukuni ce a gabaki ɗaya sallah ba wai wani guri banda wani guri gaba ɗaya sallah rukuni ne ka samu nutsuwa li'annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bihal musi'a salatihi radiyallahu an domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan mutumin da yayi sallah ya muna na sallah da yin haka walamma akhalla biha amarahu an yu'ida as-sala yayin da shi wannan almusi'u sala yayi gurbata dumanina din ya zamanto baya samun nutsuwa a cikin sallah annabi ya umarce shi da ya dinga ya sake sallah ya je ya sake sallah ya dawo ya sake yi wa annabi sallama annabi ya ce irji'i fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba sallah kai ba saboda baya dumanina ba dumanina an fahimta kaga kenan ashe dumanina a ruku'u a sujada a zaman tahiya a tsaye wannan rukuni ne a cikin kowane bangare na sallah ba wani guri da zaka ce ba a san dumanina ko ina in a tsaye kake to a tsayen kake kawai in a ruku'u kake a ruku'un kake kawai in a sujada kake a sujada kawai kake in a zaune kake a zaunan kawai kake kar kuma aga kana wani abu ko gabobinka suna wani abu da ba wannan ba fa qala irji'i fa salli fa innaka lam tusalli hadisin da muka yi ta karanta na bukhari da muslim الثالثة عشر فرلا تشاؤك ترتيب الأداء جيرا تبايروا جيرا تبايروا ما يكي نفيد جيرا تبايروا يتي وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة شينك wato harama kabbara harama ta kasance kafin fara karatun sallah wal qira'atu karatu shi kuma kabalar ruku'u ya kasance kafin ayi ruku'u war ruku'u shi kuma ruku'u kabalar sujudi kafin sujada was sujudu sujada kabalar salami kafin sallama ina fata an gane wannan shine tartibul ada ka taho da ita haka a jere a jere daga kabbara harama sai kaza daga shi sai kaza daga ka taho da ita a jere wannan shine tartibul ada wannan shi ma farilla ne a sallah liqaulihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu Allah ta'ala ce ya ku wadanda suka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujada wali hadithin abi hurairah as-sabiq da kuma hadithin abi hurairah da ya gabata wa fihi a cikin hadithin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzo Allah ya kasance yana cewa thummarka sannan kai ruku'u thummarfa sannan ka dago thummasjud sannan ka tafi sujada wa thumma wannan kalmar ta thumma tufidu tartib tana fa'idantar da jerantawa domin yin adafi da thumma yufidu wato yufidu tartib wata raki kamar yadda ake cewa ko yufidu tartib yana fa'idantar da jerantawa ita thumma yin wato adafi da thumma yufidu tartib yana fa'idantar da ainihin wato jerantawa da haka da aka ce thummarka sannan kai ruku'u thummarfa kenan sai ka yi ruku'u sannan ka dago sai ka yi dago sannan ka tafi sujada sai ka tafi sujada sannan ka dago haka har zuwa ƙarshen sallah qala ibn usaymin رحمه الله فبدأ بالركوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل على الصفا فبدأ بالركوع كاغا سي النبي يا فارا da ruku'u yace sun marka sannan kai ruku'u sun marfa sannan ka dago daga ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin haka lokacin da ya taho zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa yace abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara da shi inna safa wal marwa sai da Allah ya fara ambatan safa sannan ya ambaci marwa da haka ya fara sa'ayinsa daga safa ya taho marwa har kuma ya gama فتكون الآية دالة فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم على السجود waccan aya da muka karanta sai ta nuna ashe shi ainihin wato a ruku'u ana gabatar da shi akan sujada wa inna ma abbarna bi zahiriha mun yi la'akari ko mun fassara ayan ne da zahirinta li'annal wawa saboda wawun la tastalzimu tartib ba lazibi bane in adafi da wawun ya zamanto yana fa'idantar da tartibi shi sa aka ɗauko wancan hadisin na summa summa dan ya fa'idantar da tartib ɗin alal musannif arrabi'ata ashara almuwalat farilla ta goma sha hudu almuwalatu jerantawa fa yajibu iqa wa ajza'i sala wajibi ne wato aiwatar da ɓangarorin sallah wa arkaniha da rukunan sallah yali ba'dha ba'dan sashi na bin sashi daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan min gairi tafriqin ba tare da rarraba su ba al maqsudu bi hadha maqsudi manufar wannan Allah yuqatta ko Allah yaqata ajza as-sala kada ya gutsutsura ya yayyanka wato bangarorin sallah yayi ta a hade bal yasila yasilu ba'daha ba'da ko ba'daha bi ba'din ya sadar da sashinta da sashi fala ta siho a salatu mufarraƙatan ko mufarraƙatun wato fala ta siho salatu mufarraƙatan sallah ba ta ingantuwa in aka rarraba ta a yi wani ɓangaren kuma can a raba ta da yadda take ɗin nan daga kaza sai kaza haka ake so ka jeranta ka taho da su fasulun fi sunanin sala fasalin da zai bayani akan sunnonin sallah ma'ana ya kawo mana farillan sallah guda goma sha uku ne sha hudu ko kuma duk mun ji kowanne dai ga ayoyi da hadisai da suke tare da wannan kowace farilla da muka karanta to sai ya ce babun kuma da zai bayani ko fasalin da zai bayani akan sunnonin sallah wa sunanin salati thamaniyata ashara yace sunnonin sallah su kuma sha takwas ne al'ula sunna ta farko qira'atu suratin karatun sura aw ma yaqumu maqamaha ko abin da zai tsaya a matsayinta ba'da fatihati bayan fatiha abinda zai tsaya a matsayinta shine wasu ayoyi kila ba sura ka karanta gaba ɗaya ba wasu ayoyi biyu ko uku ko hudu ko biyar ka karanta kai ruku to wannan ayoyin da ka karanta sun tsaya a matsayin karatun sura shine ma'ana ko dai ka karanta sura sukutum ko kuma ma ya ƙumu maƙamaha abinda zai tsaya a matsayinta ko a madadin ita karatun sura din ba'da al-fatihati bayan fatiha fi subya a sallar asuba wal jumu'ati da sallar juma'a wal ulayayn min gairihima da kuma rakawo'i biyu na wasu sallolin da ba su ba min fara'idul a'yan daga cikin sallolin farilla ainihin wato wanda muke yau da kullum athaniya sunna ta biyu alqiyamu lidhalika tsayuwa dan yin wannan karatun surar ko abin da zai tsaya a matsayin karatun sura kamar wasu ayoyi tusannu qira'atan tusannu qira'a tusannu qira'atu suratin an sunnanta karanta sura min suwaril qur'an daga surorin alqur'ani au juz'in minha ko kuma wani juz'i daga ainihin wato sura din fir raka'atayn al-ulayayn a rakawoyi biyun farko wa huwa qawlu jumhurul ulama kuma wannan shine kaulin mafi yawan malamai cewa rakawoyi biyun farko na salloli masu raka'a hurhudu ko kuma wasun su to wajibi ne ko sunna ne mutum ya karanta sura bayan fatiha ko kuma abin da yake a matsayin sura kamar wasu ayoyi saboda hadithin abi qatada radiyallahu anhu qala yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين النبي أنا كرن تاوى أركو إبين فرقو من صلاة الظهر أصلى أظهر بفاتحة الكتاب فاتحة وسورتين دي سوروري قدابيو يطول في الأولى ينا تسوي تركعة تفرقو ويكسر في الثانية ينا كما تكي تكراتو أركعة تبيو ويسمع الآية أحيانا ونلوكتي يكن جيدمو آية يكو بيو ونلوكتي gashi karatun sirri ne a zahar ko la'asar amma yakan jiyar da mu aya ɗaya ko aya biyu wa kana ya karawa fil asri bi fatihatil kitab ya kasance a sallar la'asar yana karanta fatiha wa surataini da sura, sura guda biyu a rakawoyi biyun farko wa kana yudawwilu fil rak'atil ula yana tsawaita karatu a raka'a ta farko min salati subhi daga sallar asuba wa yuqassiru fi thaniya yana kuma takaita karatu a ainihin wato raka'a ta biyu a sallar asuba kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin hadhihi riwayatul Bukhari ce wannan riwayar ta Bukhari ce wa inda Muslim an sallallahu alaihi wasallam a kuma ruwayar imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ka wato kana ya qara'u fi rak'atayn al-ulayn ya kasance yana karanta a rakawoyi biyun farko min salatin zuhur sallar azhar bi fatihatil kitab da fatiha wa suratin da sura wa yusmi'u wa yusmi'u al-ayata ahyanan yakan ji yadda mu aya wani lokaci wa yaqra'u fil fil rak'atayn al-ukhrayayn bi fatihatil kitab rakawoyi biyun karshe kuma yakan karanta fatiha ne kawai wannan hadisin muslim ne wa min al adilla ala adami wujubiha daga daga cikin dalilan da suke nuna rashin wajibcinta ma'ana karatun sura bayan fatiha ba wajibi bane qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kaga in dai ka karanta fatiha ko da baka yi sura ba wannan hadisin ya nuna sallah ka ta yi an gane shi yasa karatun sura ya zama sunna fa innahu yufhamu minhu jawazu liktifa biha wannan hadisin ana iya fahimta daga wannan hadisin halaccin isuwa da wadatuwa biha da karatun fatiha kawai amma ba'adaha ba sai an yi abin da ya biyo bayan ta ba min alqira'ati na karatu qala ibn qudama rahimahullah ibn qudama rahimahullah yana cewa la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan ba mu san wani sabani ba tsakanin malamai fi annahu yusannu qira'atan cewa an sunnanta karatun qira'ata suratin karatun sura ba'da al-fatihati bayan fatiha fi rak'atayn al-ulayaini a rak'o'i biyun farko min kulli salatin na kowace sallah الثالثة سنة أكو الجهر في الأولين من المغرب والعشاء وتبين كراتو أركو إبيم فرقو نمغرب العشاء وجملة الصبح دكما قباكي دير ركو ين أصبع والشفع والوتر دكما بين كراتو أتكين شفعي دا وتري والجمعة دا ين كراتو أبين أسل الجمعة والعيدين دا يبين كراتو أسل العيد قدابيو ونوافل الليل da kuma bayyana karatu a nafil filin dare in dai nafila ta dare ce to an sunnanta yin karatunta a bayyana ba ba boye ba walistisqa da sallar roƙon ruwa ita ma an sunnanta yin karatunta a bayyane arrabi'atu sunna ta hudu al-israru boye karatu fi ma ada zalika cikin wata sallah da ba wannan da aka ambata ba wa'annan sallolin da aka ji an ambata su ne aka sunnanta bayyana karatu a cikin su ragowar sallolin da baka ji an ambata ba su kuma an sunnanta asirranta karatu a ciki to me ake nufi da asirta karatu sai ya ce wasirru ma la yusma'u bi udhunin sirranta karatu shine abin da ba a iya ji da kunne wal jahru shi kuma bayyana karatu didduhu kishiyarsa ma'ana shi kuma abin da ana ji da kunne in dai karatu a bayyane to kunne zai ji kishiyarsa shine sirrantawa shi kuma sirranta kana yi bakinka yana motsi amma ba a ji kunne baya jin me kake faɗa amma dai ga bakinka yana motsi kana karatu shi kuma bayyanawa ga bakinka yana motsi kuma kunne yana jin me bakin yake faɗa wannan bayyana karatu kenan tambihun law qara'a sirran malai yace ga wani ga wani jan hankali yace law qara'a sirran inda mutum zai yi karatu a boye fi mahallil jahari a wajen a wajen da ake bayyana karatu au jaharan ko ya bayyana karatu fi mahallin sirri a gurin da ake asurtawa misali sallar azhar ana ɓoye karatu sai ya manta ya bayyana sallar magariba da isha ana bayyana karatu a rakawai biyan farko sai ya manta ya ɓoye amdan da gangan ya aikata hakan au sahwan ko kuma da mantuwa ya yi hakan al'ayata aya ɗaya ce ya yi wa wannan wal'ayatai ne da ayoyi biyu lashe alai babu komai in dai bayyanawar ko ɓoyewar bai wuce aya ɗaya ko biyu ba komai misali a sallar azhar sai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai tuna ai azhar ɓoye karatu yake sai kuma shikenan aka ji an shiru ba komai ko kuma sallar magariba ce ya kamata ya bayyana karatu kawai sai da yayi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kuma sai ya tuno cewa a bayyana karatu ya kamata ya fa to yanzu wannan ɓoyewar da ya fara sannan yanzu ya tuno ko kuma da gangan ma dan mala ya ce ko da gangan ma da gangan kawai yayin sha'awar bari ya fara karatunsa a ɓoye a magariba da haka kuna yana jan yana jan ku sallama kun ku ji alhamdulillah rabbil alamin arrahman kawai kuka ji maliki yawmiddin an fahimta ko kuma a karatun ainihin wato karatun abin nan azhar ko la'asar yana cikin karatu kawai sai kuka ji ya karanta aya ɗaya ko biyu a bayyane kuma sai ya ɓoye ya ci gaba da karatunsa to malam yake cewa da ganganye hakan ko da mantuwa in dai aya ɗaya ne ko aya biyu ba komai saboda aya can baya mun ce an karantar da mu yusimi'ul ayata a hayanan amma idza qara akthara min ayatayn malam yace amma fa in ya karanta sama da aya biyu wata zakara inda mantuwa ne sai ya tuna qabala wadi yadayhi kafin ya dora hannayensa ala rukubatai akan guyoyinsa ma'ana kafin ya ruku sai ya tuna a karatun nan fa a bayyane ya kamata ya yi shi kuma ya yi shi a boye ko karatun nan a boye ya kamata ya yi shi kuma gashi ya yi a bayyane a ada ummal qur'an wa surata to sai ya sake maimaita karatun fatiha da sura sannan sai ya ruku'u kuma ya ci gaba da sallah wa in tadhakkara ba'da wad'i yadai in kwa ya tuna ne bayan ya riga ya dora hannayensa ala rukubatai akan gwiwoyinsa ma'ana ya riga ya ruku'u kenan la yarji'a ko la yarji'u to ba zai dawo ba ba zai koma da baya ba kawai sai ci gaba da sallah li'anna aqdar raka'a saboda kullu ruku'u inda ibn al-qasim a wajen malam ibn al-qasim bi raf'ir ra'si da dago kai ne minar ruku'i daga ruku'u shi a wajen ibn al-qasim ruku'u baya kulluwa sai in an yi ruku'u an dago to ana dagowa shine wannan raka'a ta kullu illa fi masaila sai a cikin wasu yan mas'aloli nan ne kawai tafiya ruku'un kadai hukunci ya kullu ko raka'a ta kullu amma in ba a wayannan masail din ba to kulla ruku'u a wajen ibn al-qasim sai an yi ruku'un an dago sannan ruku'u ya kullu fa inna aqadaha minha hadhihi daga cikin masail din da kulla raka'a da an yi ruku'un ba sai an dago ba a wajen ibn al-qasim daga cikin ai kaga yayi togaciya shi a wajen ibn al-qasim in kai ruku'u sai ka dago daga ruku'u sannan ruku'u ya kullu an fahimta amma shi ma yace sai dai a wasu yan matsaloli a wasu matsaloli kam kana tafiya ruku'u ruku'u ya kullu a wasu matsaloli daga cikin yan matsalolin da kana tafiya ruku'u ruku'u ya kullu hadhihi akwai wannan matsalar inda ka manta kai karatu a boye kuma a bayyane kamata ko a bayyane kuma a boye kamata to kana tafiya ruku'u sai ka tuna a ai bayyanawa ya kamata ka yi ko boyewa ya kamata ka yi to a nan din tun da ka riga ka kama gwiwoyinka ka tafi ruku'u to ba za ka koma da baya ba kawai ka ci gaba da sallah fa inna aqadaha a wannan mas'alar da ire-irenta to kulla ruku'u bi wad'i yadayhi da dora hannayensa ne ala rukubatihi akan gwiwoyinsa qala ba'dhum wasu cikin malamai suka ce lautar kal jahara inda mai sallah zai bar karatu a bayyane amidan da gangan kamar sallar magariba kawai ya yi sallarsa gaba ɗaya ɓoye ya ɓoye karatun ya ƙiya bayyana da gangan kuma ba mantawa ya ba faƙila wani wasu malaman sun ce ya stagafirullah ta'ala ya nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki wa lashiya alayya amma ba komai waƙila wasu kuma suka ce a'a tabdulu salatu sallarsa ta ɓaci li'anna hadha saboda wannan abin da yayi min at-tahawun bis sunan yana daga cikin wulakanta sunnoni kama ya tahawanu bil faridati kaman yanda wannan kuma zai bayu zuwa ga wulakanta farillai wata rana kawai dan ya ji an ce ayi karatun sura sunna ne ko bayyana karatu sunna ne ya ce to tunda sunna ne ba wajibi bane bari kawai karatu yana sana kawai karatun sa bayyana suka ce sallarsa ta baci domin ya wulakanta sunna kenan to wulakanta sunna kuma a hankali wata rana zai darawa farilla ina fata an gane taqaddama fi hadith abi qatada qawluhu wa yusmi'u al-ayata ahyana wa yusmi'u al-ayata ahyana yace hadithin abi da ya gabata wanda a kansa wannan hukuncin da muka karanta aka gina shi shine wa yusmi'u al-ayata ahyana wani lokaci annabi yakan jiyar da mu aya gashi karatun asirce ne amma yakan jiyar da mu aya wani lokaci shi yasa dan an jiyar da aya ɗaya ko aya biyu to wannan babu komai al-khamisatu sunna ta biyar kullu takbiratin sunnatun malam ce dukkan wata kabbara ta sallah sunna ce ma a da takbiratul ihram banda kabbara harama kabbara harama ita kadai ce farilla amma ragowa sunnoni ne an abi huraira ta radiyallahu anhu qal an karbo daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila sala idan ya miƙe zai yi sallah yukabbiru yana yin kabbara hina ya ƙumu lokacin da yake miƙewa thumma yukabbir sannan yana yin kabbara hina yarka'u lokacin da yake tafiya ruku'u thumma yaqulu sannan yana cewa sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min raka'a lokacin da ya dago bayansa daga ruku'u thumma yaqulu sannan yana faɗa wa huwa qa'imun yana tsaye rabbana lakal hamd thumma yukabbiru sannan yana yin kabbara hina yahwi lokacin da yake tafiya sujada thumma yukabbir sannan yana kabbara hina yarfa'u ra'sahu lokacin da yake dago kansa daga sujada ta farko thumma yukabbir sannan yana yin kabbara hina yasjud lokacin da yake koma sujada ta biyu thumma yukabbir sannan yana yin kabbara hina yarfa'u ra'sahu lokacin da yake dago kansa thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha sannan manzo Allah haka yake yi a cikin sallah gaba daya hatta ya qadiyaha har sai ya gama ta wa yukabbir yana yin kabbara hina ya qumu min ath-thintayn lokacin da yake miƙewa daga raka'a ta biyu ba'dal julus bayan yayi zaman tahiya wa qad wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli wannan hadisin wancan hadisin na farko bukhari da muslim shi kuma wannan sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin bukhari an fahimta as-sadisatu na shida ila tasi'a tun daga sunna ta shida zuwa ta tara aljulusul awwal zama na farko fi ma fihi julusa ne a cikin sallar da take da zaman tahiya guda biyu to na farkon sunna ne wa tashahhudul awwal da tahiya ta farko wa thani da tahiya ta biyu ita ma bil lafazil warida ba zaman tahiyar ba ita tahiyar a zaman farko da tahiya a zama na biyu duk sunna ne bil lafazil waridi fihi da lafazin da yazo a hadisi fihi a cikin tahiya din wa huwa lafazin da yazo kuwa a hadisi na tahiya shine at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan ɗaya ce daga cikin sigogin tahiya wanda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa kuma ita ce mashhuriyar yadda muke karanta a cikin littafan fiqh ko huna arba'u masail malai yace to a wannan karatun da muka karanta yanzu akwai matsaloli guda hudu almas'alatul ula mas'ala ta farko aljulusul al-awsat zama na farko zaman tsakiya almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu at-tashahhudu fil julusil awsat ta yadda za a yi a zama na tsakiya shi wannan zaman na farko almas'alatu thalitha mas'ala ta uku at-tashahhudu thani ina matsayin tahiya ta biyu almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu isti'malu alfaz at-tashahhud al-warida yin amfani da lafuzza mabambanta da suka zo na tahiya ba sai wannan da kaji mun karanta ba وقد أمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallah ya sallah ba mai kyau ba bi zalika ya umarce shi da haka fi hadisi rifa'a a hadisin rifa'a bi qaulihi da fadin sa fa idza jalasta fi wasatis sala idan ka zauna a tsakiyar sallah fadi ma in ka nutsu wabtarish fakhizaka al yusra kuma ka shimfude cinyarka ta hagu thumma tashahhad sannan kai tahiya wannan hadisin hasan ne hadisi ne wanda imam abu dawud bai haƙi sun ruwaito shi ka duba irwa'ul galil sadda kuma sahihu abi dawud duk ainihin albani ya kawo su walamma nasiyan nabi sallallahu alaihi wasallam hadal julus yayin da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta wannan zaman fi salatin zuhur a sallar azhar shi wannan zaman na tsakiya na farko ya manta shi a sallar azhar sajada sajada ta ni sai manzo Allah ya yi sajada guda biyu qabala an yusallima tun kafin ya sallama makana ma na sai minal julus wannan ainihin wato sujada da yayi sujada qabli kenan ko sujada da yayi qabli yayi ta ne a bagiran ko a madadin abin da ya manta na wannan zaman da bai ba wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wa qad sabaqa bayanu rukuniyati rukuniyati at-tashahhud al-akhir kuma bayani ya gabata game da cewa tahiyar ƙarshe ita kam rukuni ce a sallah walam ya'uddu tashahhud al-awsat min al-arkan sannan malamai basu kirga tahiya ta zaman farko zaman tsakiya daga cikin rukunai ba li'anna annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiyahu yayin da ya manta da ita bai yi ta ba lam yu'id ilaihi ko lam ya'ud ilaihi bai koma yayi ta ba wajabarahu kawai sai ya dora sallar tasa inda aka samu wannan gibin bi sujudi sahu yayi sujudi sahu kawai shikenan kamar yadda muka karanta ko hadisin bukhari da muslim kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallar azhar zama na farko an yi raka'a ta farko an yi raka'a ta biyu maimakon yayi wannan zaman na farko sai ya manta ya miƙe bayan ya miƙe sai ya tuno bai yi ba da aka yi ci gaba da sallarsa bayan an idar da sallah ana jiran ya sallama a ce ga abin da ya faru ashe shi kansa ya tuno da me ya faru da haka ya tuna da abin da ya faru da haka sai ya sujada kabli bayan ya yi sujada kabli sannan kuma sai ya sallama to sai suka ce da rukuni ce wannan zaman tahiyyar na farko da rukuni ne sujudu sahwu ba za ta iya gyara wannan zaman ba da sai ya dawo yayi wannan zaman tahiyar amma tun da ya bar shi bai dawo yayi ba kawai yayi sujudu sahwi a madadin zaman to ya nuna wannan zaman na farko sunna ne ba ba rukuni bane ba farilla bane kun fahimci abin da malai yake so ya fito mana da shi kenan yake cewa walau kana rukunan lam yanjabur bihi domin da rukuni ne lam yanjabir bihi to da ba zai doru ba da yin wannan sujudu sahwi din وقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم إلى وجوب التشهد الأوسط ko da yake akwai dandazon malaman da su kuma suka tafi akan cewa wajibi ne wannan zaman ma na farko na tsakiya daga ciki akwai Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya Laith bin Sa'ad Abu Thawr Dawud Zahiri Ibn Hazm Al-Andalusi wayannan duk gabaɗin su sun tafi akan wajibcin yin tahiyya farko kamar yanda yake wajibi yin tahiyya ta biyu waƙalar jumhur amma mafi yawan malamai sun tafi suka ce huwa sunnatun wannan zaman na farko sunna ne suka ce li'annahu domin laukana wajiban da wajibi ne zaman farkon lam yasqut bis sahwi to da wannan zaman ba zai faɗi ba saboda yin sujudu sahwi kal arkan kamar yadda ake mu'amalantar rukunai kamar yadda muka ambata da rukuni ne ko wajibi ne to da sujudu sahwi ba za ta sariyar da wannan abun ba da sai an kawo shi kamar yadda muka karanta wa ujiba amma su wayancan dai masu mazhabin farko sun ba wa jumhur amsa bi anna hadha innama innama yakunu dalilan suka ce hadha innama yakunu dalilan wannan zai iya zama dalili ne law kana sujudu sahwi muqtasan bi tarki ma laysa bi wajibin da a ce sujudu sahwi ta keɓanta ana yin ta ne ga abin da ba wajibi ba wa zalika mamnu wannan ko abu ne wanda ba haka yake ba an fahimta da wannan magana da kuke faɗa inna ma yakunu dalilan za ta iya zama hujja wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar zaman tsakiya kuma bai kawo shi ba yayi sujudu sahwi kuna ganin ko a wajen ku wannan zaman sunna ne to da wannan zai iya zama dalili ne laukana sujudu sahwi da ita sujudar rabkanuwa muktassan ta keɓanta ne bi tarki ma laysa bi wajibin da keɓanta da wato barin abin da ba wajibi ba ita ko sujudu sahwi ba iya abin da ba wajibi ba ne kawai ake yin ta bal inna sujudu sahwi ita sujudu sahwi la yushra'u illa bi tarki wajibin su a wajen wannan mazhabin na su imamu ahmad suka ce ai ita sujudu sahwi ba a shar'anta ta ma sai inda aka bar wajibi li'anna al-asla man'u ziyada fi salati domin asali shine hana yin ƙari a cikin sallah yanda take kai ta haka kaka ƙara komai wa sujudu sahwi qabla salam shi ko ayi sujudu sahwi sujadar rabkanwa qabla salami kafin ayi sallama ziyadatun fi salati wannan ƙari ne a cikin sallah wala yantahiku hadha al-man'u illa bi fi'l wajibin ba abin da ya kutso da wannan hanin an hana yin ƙari kuma aka yi shi kafin ayi sallama ba abin da ya kutso da wannan ƙarin na aikata wannan illa li fi'il wajibin sai dan aikata wani abu wanda yinsa wajibi ne fa idza wajaba sujudu sahwi idan sujadar rabkanwa ta zama wajibi li tarkihi saboda barin nan nasa dalla zalika ala wujubihi wannan ya nuna ashe wannan zaman da ya bari bai ba shi ma wajibi ne wa illa lakana wujuduhu wa adamuhu sawa in ba haka ba to ashe wancan zaman da shi da shi da rashin sa duk ɗaya ne ashe ma'ana kuna fahimtar wancan wato a kawal ne guda biyu akwai wancan malaman imam ahmad laith bin sa'ad ishaq bin rahuya ibn hazm dawud zahiri ibn hazm su sun tafi akan cewa zaman farko na tsakiyar nan shi ma wajibi ne su kuma jumhur mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane sunna ne me ya hujjar jumhur na cewa wannan zaman na tsakiya ba wajibi bane dalilin su shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallah azhar ya manta wannan zaman kuma bai dawo ya gyara shi ba kawai yayi sujudar sahwu ina fata an gane su kuma wayannan ainihin malaman da suka ce a wajibi ne suka ce to ai wannan ba zai iya zama dalili ba ba zai zama dalili ba suka ce domin zai iya zama dalili inda ita sujudu sahwu a barin sunna kawai ake yin ta amma ya tabbata ba a iya barin sunna ake yin sujudu sahwu ba ina fata gane da haka haka suka tattauna kamar yadda kuka ji mun karanta da haka su suna nan akan ra'ayinsu na cewa wancan wato julusul ausat wancan zaman na tsakiya shi ma wajibi ne kamar zama na biyu Allah ya sa cikin wannan bayanin na fito da abin da nake so a fito a fahimta alfazu tashahhud malam ce sai kuma lafuzzan tahiyya malam ya kawo mana guda daya tahiyya ce wadda aka ruwaito ta daga Umar bin Al-Khattab wadda muka wadda muka karanta at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah har zuwa karshe yace hunaka siyagun wa alfazun anan akwai wasu sigogi da wasu lafuzza litashahhud na tahiyya sabatat an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam aurada hal allama allamatul albani wanda al-allama albani di ya kawo su rahimahullah ma saha minha abin da ya inganta daga cikin wannan tahiyoyin da ya kawo su ma a takharijiha tare da yin takharijin hadisan fi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa sifatu salatin nabi kama yali kamar yanda zai biyo baya akwai tahiya ta farko ta shahud ibn mas'ud tahiyar abdullahi dan mas'ud qala qala radiyallahu an Abdullahi dan Mas'ud Allah ya da shi yana cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahhud wa kaffi baina kaffai kama yu'allimuni surata min alquran yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni tahiya tafina tsakanin tafukansa kamar yadda yake karantar da ni ma'ana ya rike hannaye na yake karantar da ni tahiya kamar yadda yake karantar da ni sura a cikin alqurani ga tahiyar da annabi ya koya Abdullahi dan Mas'ud التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض manzo Allah ya ga Abdullahi dan Abba dan Mas'ud yace idan ka faɗi wannan to hakika wannan addu'ar da kai ta shafi duk wani bawan Allah na gari a sama yake ko a ƙasa sannan sai ya ƙara sa masa yace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa baina zaharanina Abdullahi dan Mas'ud yace haka muke karanta wannan tahiyar lokacin annabi yana tsakankaninmu bai bar duniya ba falamma qubida lokacin da annabi ya bar duniya ƙulna sai muke cewa assalamu ala nabi maimakon assalamu alaika lokacin yana nan muna kallonsa yana cikinmu bayan ya bar duniya to maimakon mu ce assalamu alaika sai mu ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu har zuwa ƙarshe ƙauluhu faɗinsa falamma qubida yayin da aka karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ƙulna sai muke cewa assalamu ala nabi ya'ani yana nufin annas sahabata radiyallahu anhum sahabbai Allah ya kara musu yadda kanu ya kuluna suna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi fit tashahhudi a cikin tahiyarsu wan nabiyyu hayyun lokacin annabi yana raye falamma mata lokacin da annabi ya bar duniya wato adalu ko adalu an zalik sai suka bauɗe suka daina faɗin wancan wa qalu sai suke ta assalamu ala nabi wala budda an yakuna zalika tawqifiyan ko tawqifan minhu sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma assalamu ala nabi babu makawa sai ya zama tawqifi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sayati annahu kadhalika kuma nan gaba bayani zai zo cewa lalle ya zama tawqifi din daga annabi sallallahu alaihi wasallam kama allamathu aisha ridwanullahi alaiha kamar yadda na aisha Allah ya kara mata yadda ta ilmantar ta karantar da su haka na biyu tashahhud ibn mas'ud ibn abbas kai tahiyar abdullahi dan abbas qala qala radiyallahu an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna tashahhud kama yuallimuna sura min alquran shi ma yace annabi yana karantar da su tahiya kamar yadda yake karantar da su sura a cikin alqurani fa kana yaqul ya kasance yana cewa at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah wannan ita kuma annabi ne da kansa ya koyar da wato sahabinsa kuma ɗan gidansa ƙaninsa abdullahi ɗan abbas ya ce ya koyar da ni kamar yadda yake karantar da ni sura alkur'ani ya kai koya mun shi kuma lafazin tasa ta hiyar attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah sai kuma assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi kuma a tasa lafazin a nasa lafazin wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a wata ruwayar kuma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sai tahiya ta uku tashahhud ibn umar tahiyar abdullahi dan umar radiyallahu an rawahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ruwaito wannan tahiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi tashahhud cewa manzon Allah yana karanta wannan tahiyar at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي زدت فيها سينك آراء أتكنت وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي وزدت فيها وحده لا شريك له سينك آراء وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا كاجي تكم تهير عبد الله بن عمر ستهياته تشهد أبي أبي موسى الأشعري sai tahiyar abi musa al-ash'ari qala radiyallahu an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wa idza kana inda qa'ada idan ɗayan ku ya kasance lokacin zama zaman tahiya falyakun min awwali qawli ahadikum ya kasance farkon magana wato da ɗayan ku zai yi shine at-tahiyatu tayyibatu salawatu lillah at-tahiyatu tayyibatu salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تهية الصلاة وإن كلمة من قدابك سنة تهية صلاة سيتهية تبير تشهد عمر بن الخطاب كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد كو كان رضي الله عنه sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yu'allimun nasa tashahhud yana karantar da mutane tahiyya wa huwa alal minbar yana kan minbari ya kulu yana ta qulu at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu at-tayyibatu lillah assalamu alaik har zuwa karshe mithlu tashahhud ibn mas'ud karshen ta kuma yayi daidai da irin tahiyar Abdullahi dan Mas'ud sai tahiyya ta karshe tashahhud ummul mu'minin Aisha tahiyar uwar mu'minai Aisha قال القاسم بن محمد القاسم بن محمد yace kanat aisha tuallimuna tashahhud yace nana aisha tana karantar da mu tahiyya wa tushiru bi yadiha tana yin ishara da hannunta ta kulu tana cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu salawatu dhakiyatu lillah assalamu ala nabi ila har zuwa karshe mithlu tashahhud ibn mas'ud karshen kuma irin tahiyar abdullahi dan mas'ud kamar yadda wannan din ka koma cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Albani zaka samu wannan da haka waɗannan sigogin tahiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kana ikhtilafu tanawwu zaka dinga nau'antawa wata ran kai wannan wata ran kai wannan wata ran kai wannan dan duka samu ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a kowace tahiya lokaci yayi cip to to sai mu tashi al'ashira as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk